الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata tara ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mun shiga gaban da mala yake cewa almusammayatu shar'iyya li ahli sunnati wal jama'a sunaye tabbatattu a shari'a ba ismul fusuk ba wanda sun tabbata a shari'ance da ake ma ahalu sunna lakabi da shi shi ne muke tattaunawa domin kamar yadda mala ya gaya mana lokacin da bidiyo'i da ƙungiyoyin bidi'a suka yi yawa kauce ma shari'a da son zuciya ya yaɗu cikin al'umma wannan shi ya haifar da malamai magabata suka rika amfani da kalman ahalus sunna wal jama'a kawai kuma shi kenan kowa shi ma sai ya ɗanyi bindi kawai sai ya jona wai shi ma ahalu sunna ne kun gane su jahamiyyan nan su mutazila din nan eh su mashirmanta kowa shi ma sai ya shigo wai shi ma wai ahalu sunna ne daga nan sai ahalu sunna sai suka ƙara kun gane wannan da kyau ko in ka ce kai ahalu sunna ne sai a ce a bisa wani tafarki kake a bisa tafarkin annabi da sahabbai e koko sunna a bisa tafarkin yan wawa e koko wani irin sunna kake yi ana da bukatan a gane ana fahimtar wannan da kyau ko kamar yadda muka yi bayani ne a baya don da ya ga dama zai iya zuwa ɗinka liligan da ya ga dama ko kuma baji gashi na kasuwa su ya kalika amma dole ne sai mutum ya aikin magabata na gaya muku dole ne sai an zo an yi tankaɗe da reraya duk wanda ake ganin ba na ciki yake ba kawai a cire shi kuma ba cewa za a kai wani fita ba shi da kanshi ne kawai zai nemi wani wajen kawai ya shige an gano wannan da kyau ku allah ya taimaka wal muta'ammil mahala ya ce mutumin da ya sa lura fi asma'ihim dangane da waɗannan sunaye na ahlus sunna yadharu lahu annaha kullaha tadullu alal islam zai ga waɗannan sunaye gaba ɗaya abin da sunan ke nunawa shine na jagorantar ka zuwa ga musulunci ne kai tsaye an gane ahlus sunna wal jama'a islam ne al firqatun najiya duk annabi ya sa su at-ta'ifa mansura annabi ya laƙaba masu ahlul hadis wal athar as-salafiyuna duk wannan zaka ji suna ne wanda yake koma zuwa ga me zuwa ga musulunci wani zai ce to ai ba mu gane zuwa ga musulunci ba to ba mu minti biyu za mu maka bayani zaka gane fa ba'dha thabitun lahum bin nas malaci wasu daga cikin waɗannan sunaye da nassi suka tabbata kamar salaf annabi ya ce ma fatima ni zan riga ki mutuwa lokaci ya yi kusa zan tafi in baki fatima ta fashe da kuka annabi ya ce ba za ke so in zama maki salafinki ba kun gano wannan da kyau ko yanzu ashe kalman salaf kalma ne wanda yake nasi ya tabbatar da shi to duka sauran ma za mu zo mu je su mun dai san ta'ifa mansura ko ko mun san firqatun najiya ko ba sa cikin nasoshi na hadisi ne khalas shine sai malo yake cewa wa ba'du hasala lahum bi sababi tahaqquqihim lil islam wani sunan ya tabbata ga ahlus sunna ne saboda haƙaƙi musulunci da suke kamar ahal hadis wal asar sai ce kai wani dan naga hadisi dan makalkale ma hadisi yan kalkala ne an gane kai komai sai ka ce ayyana dalil kun gane to yan hadisi kenan mala ya ce ta haƙiƙan sahihan amma ta haƙiƙi na ilimi ta haƙiƙi kuma ingantacce wahiyar tu khalifu musammayati ahalil bida'i wa alkabihim wannan suna na ahalul sunna ya saba ma sunaye na 'yan bida'a da laƙubban da ake ma 'yan bida'a to inda na ce maka ka ba mu minti biyu mu iso kenan fa asma'u ahalul bida'a kaga sunan 'yan bida'a wa alƙabuhum da laƙabba da ake ma 'yan bida'a in matar jiwo ilalin tisabi li ashkhas ko da ga sunan kawai ya tafi an ɗan fara shi ne a wuyan wani ƙato eh kal jahamiya kaman jahamawa nisbatan lil jahama bin safwan mun gane su waɗannan mabiya jahama ɗan safwan ne ana ganewa wa zaidiyya e shi'a zaidiya ila zaid ibn ali ibn al-husayn kaji wanda aka danganta zuwa gare shi mala ya ce wal kullabiya da kullabiya nisbatan ila abdullahi ibn kallab ko killab wal karramiya su karramiya nisbatan ila muhammad ibn karam wal ash'ariya su ko 'yan ash'ariya nisbatan ila abil hassan al'ash'ari kun gano wannan da kyau ku duk wannan ƙungiyoyin 'yan bida'a ne kaji kuma kowanne an rata shi zuwa ga mai abin ne domin babu wani wanda aka danganta shi zuwa ga Allah ko babu wanda annabi ya faɗa an gano wannan da kyau ku mahala ya ce wa imma ila alƙabil mushtaqqa min aslin min min asli bida'ihim ko dai ya zama sunan an tsago shi ne daga asalin bid'a an gani ɗan bid'a ne suke bid'a sai aka rasa sunan da za a yi masa lakabi da shi sai a kalli wani bangare na allan kafaɗan bid'an sai a tsago shi kawai sai a lakaba musu kan rafida kamar 'yan shi a rafida lirafdihim zaid ibn ali an ce masa rafida ne saboda sun yi mazai dan ali tawaye yanda abin yake shi zai dan ali imamin su ne to sai suka fara tuhuman shi rannan sai suka zo za su haƙaƙe tuhumar mun da rashin kunya wai malamin ka kake tuhuma koko wai sai ka ji mutum ya ce wai malamin shi bai kai ba ko ya yi wani kuskure waje kaza sai ka ce kai ya aka yi gano kuskuren malam kai kuma sunan kawa jahili an fahimci wannan ɗan abin da aka sanar da kai iyakan ka fa kenan ya aka yi gane bai sani ba kuma shi kai da kanka ka ce malami ne kuma malamin nawa naka to irin wannan ɗabi'u da mutane suke ɗauka ɗabi'a ne irin na 'yan shi'a da khawarij da mutazila an gani su ne wanda aka san suna rashin kunya da tsiwa da rena malamansu amma in ba su ba ba wanda aka san shi da haka a duk duniya jama'a da shi wannan zaidin sai suka zo sai suka same shi suka ce zaidu mun ga kaman kana shinshina abubakar da umar da usman ko ko kayar da su ne isha a'a aminan kakan nawa sirkan kakan nawa ya zai ce a zaidu idan rafadnaka to daga yau ba mu baka mun gano wani wai suma sun yi tawaye su ɗauka suke yi musulunci kamar ɗinkin keken ɗinki ne an gane wannan da kyau ku daga kawai kaga hannunka ya fada kawai sai ka tsine ma oganka mun gane wannan da kyau ku wai musulunci ke da daga haka suka watsar da shi sai suka koma zagin sahabbai yasa in ka yadda mutum na da haƙƙi ko ya yake akan ka ko sai ka sha mamaki Allah shi kiyaye to kaga an tsaga masa sunansu ne daga me doran bayan bid'ansu malaci aulin raf aulin rafdihim imamata shekhaini wasu suka ce an yi watsi da su ne aka sanya masu suna rafida saboda sun yi watsi da imamancin abubakar da omar an ce kun yadda suka ce ba su yadda ba tun yi ɗan shi ana ganin shi da aikin wahala wai mai zai sa ba zai sauƙi makan shi ba ya ɗauki abubuwa ɗayan biyu kawai ya yi eh kawai ya je kwance ma abubakar da umar rawanin kawai ce ma an ma fasa imamancin ba shi gina ya zauna lafiya ba ko kuma ma kawai ce a tarihi ma ba a yi su ba koko ko kuma in ya ga abin ya bata mai rai to ya koma je shiga tarihin mana ba dai abubakar da umar bane matsalan shi ya canza ya nada ali kafin su kaman kai ne fa uwarka yanzu ta baka labari cewa kaga wani sanatan nan wallah lokacin ina budurwa shi ya neme ni amma kaga shigantaka irin na yan mata na watsar da shi na aure ubanka kaga yanzu da kyar muke samun na garin masara mun gano wannan da kyau ko to an ka ce wallahi tallahi uwarka ba ta ma abin arziki ba abu ne mai sauki kawai ka koma ka shiga tarihi ka mai da uwarka budurwa ka mai da ubanka saurayi ka canza auren sai ta aure sanata ba shi kenan ba kai kuma ka koma ciki a haifo ka daga je kina cewa mamanka ni wallahi kin cuce ni da yanzu ɗan sanata ne ai sai ka koma ka sake tarihi Allah maɗauke sarki shi to shi ne shegantakan da yan shi'a suke sai mala ya ce wannan wasif sai kuma yan bid'an na wasif mala ya ce li nasabihim al'ada li baiti su matsalan sun nasaba sun kafa ƙiyayya ne ga ahalul baiti kun ga wani tsinantaka shi kuma ɗan uwan wancan su waɗancan su zage sahabbai su kuma waɗannan zagewa ahalul baiti mu kuma me wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaqa kuma nan a tsakiya an gano wannan ne ku wal qadariyya su kuma qadariyya li kalamin fil qadar su kawai yan musun qaddara ne to kawai sai aka sa masa qadariyya an gano wannan ne ku wasufiyya da sufaye da libsihim suf sau da su suna sa rigan gashi ne aka aka san su wal batiniya da kuma yan batiniya da za'amihim anna linnususi zahiran wa batina so suna riya cewa nasi yana da zahiri da baɗini wal murji'a da kuma murji'awa li irja'ihim al a'mal an musammal iman saboda sun kauda aiki daga abin da ake kiran shi da imani sun ce imani wani class ne daban aiki kuma wani class ne daban ba su da alaka suka ce imani in ka ce ka yi imani to da imaninka da na annabi muhammadu da na mala'ika jibril duk iri ɗaya ne da imanin karuwa da na ɗan daudu da imanin ɓarawo da imanin mai sace kuɗin hukuma da duk waɗannan mashirmantan imaninsu da imanin annaba da manzanni suka ce iri ɗaya ne ba su yadda cewa al'imanu ya zidu bi ziyadatul a'amal ba imani na karuwa da karuwan aiki wa yan kusu bi nuqsaniha su ba su yadda da wannan ba sai sai suka ware imani daban aiki to su ne bukhari yake maraddi da yake cewa babun to ga wani babi me babin zai karantar sai yake cewa al'amalu min al-iman ayyuka suna daga cikin imani ko imani suna daga cikin ayyuka abaka yace kaga bai kira murji'a ba amma su waye dumur hancin sa kasa murji'a ne haka yake ba komai ne sai ka fito kana ta wasu kwatance kwatance Allah madaukin sarki shiryar da mu mala yace wa in ma أن هذه الألقاب ترجو إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين ما ليش كوكما يزما وأن اللقب أن واس اللقب ني sakamakon tawaye da wani daga cikin mabiyin wannan kungiya ya yi ya nashi waje ya rabu ya fanɗare ya ɓarki daga gayyen musulmi wa jama'atihim da jama'ar musulmi jama'a suna tara haka kai sai ka ce saboda laifi kaza ko saboda neman matsayi iri kaza ko saboda wani tunani iri kaza bar ka ware da yan inaka inaka daga cikin wannan jama'a ka koma gefe kai wata jama'a a cikin musulunci ba wannan shine qur'ani ce wa tasmu bi hablillahi jami'an sai ce me wala tafarraqu Allah duk mutumin da ya shiga cikin sabani zai wahala cika da imani don Allah ya hana ku yi riko da igiyin Allah ya ce duka me igiyin Allah islam to ku duka ku rike musulunci sai ce wala ta farraku kakku rabu sau da gudun rabuwa ne a musulunci ba a yi da jam'i biya masallaci ɗaya ba sau da gudun rabuwa ne idan aka je jihadi arna na wuta musulmi na wuta aka zo sallah ba za a ce to wannan limaminku daban wannan limaminku daban don kar jama'a su rabu in liman yi sallah raka ɗaya da waɗannan sai su ciko su tafi waɗancan su zo a yi raka ɗaya da su su ciko a yi sallama a watsi don fa ka a raba kan al'umma annabi fa kalle da yake satil haufi amma wasu kawai saboda san rai sai zo mu wawaye da kwatance-kwatance sai mutum ya aje nasi ni wannan bai damuna ba ba dai mun faɗa ba ko malamai na kan faɗi ai daɗin an gaya maka kenan kana daga cikin wanda za a ce maka alammi atikum nazir amma gargadi ko ba ma ba to shi kenan ka iso nan ka faɗo hannun mala'iku sai yadda suke da kai yau irinsu ne masu rabbi laula a khartani ila ajalin ƙaribin duk irinsu ne irinsu ne masu ƙala rabbiyar ju'un la'alli a amalu salihin irinsu ne wanda Allah ce a zahabtun ɗaye batikum fi hayatikum duniya ba don kun yi don ku more ku ji daɗi ba to kun ji a duniya ai wal yawma tujzauna azabal huni Allah ya kiyaye mala ce yan bida irin wannan ko dai a kira su da wani aikin da suka yi na yi ma jama'ar musulmi tawaye kal khawarij je kaman khawarijawa li khurujihim ala amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu domin sun kawar jawa sayid na ali suka yi matawaye an gani suka fito suka yake shi ya sa wani ya ce a yi suwa na sun yi tawaye sai ka ce ba su suka fara ba kun gano wani da kyau ku sun bi aikin magabatansu ne alaka fara matawaye sai mi jama'a kuna ganewa allah ya raba mu da irin wannan fitan kafin wal mu'tazila sai yan bid'an mu'tazila li'tizali ra'isihim wasil bun ata sakamakon tawaye da kwamandan su wasil dan ata yayi ma majalisar hasan al-basri shi dalibin hasan al-basri ne shi wannan wasil din dalibin shi ne ana nan ran nan sai aka zo ke ma al-imam al-hasan al-basri tambaya alaga fata malam me zaka ce dangane da aƙida na khawarij da suke cewa duk mutumin da ya aikata zunubi ya zama kafiri kuma zai dawwama a wuta eh musulmi mai zunubi sai al'imam al'asan basari ce to al'amar ne da wahala sai suka ce to kuma ko wanda suke cewa duk zunubin da mutum ya yi to shi kuma ɗan aljanna ne mumini ne komai bai taɓa shi ba kaga waɗannan na kafartawa waɗannan suna me suna musuluntarwa kai tsaye duk da zunubin kuma to shine sai Hassan al-Basri ya ce ku ba shi lokaci zan yi nazari sai wasil yana zaune fa dan masara ana geman shi ana goyen shi yana gemu kawai sai ce manzilatun bayna manzilataini kawai wani wani wani matsala za kawo malga ta mala ai kawai suna ajin tsakiya kawai sun bar musulunci amma ba su ƙarasa kafirci ba kun gano wannan da kyau ko hasan basari ce wannan wani irin ganganci ne sai ya fushi wa wulakanta shi sai ya koma kawai ya ja tunga hassan albasar yana nan yana karantar da mutane addini sai kuma can gefe shi kuma a dirkan jikin masallacin a kwankwason masallacin shi kuma sai kafa nashi kun gano wannan da kyau ko sake ce mu'tazila la itizalihim majlis al-hasan al-basri tama ga yanzu mutane sai su ga irin wannan shiriri tun da sunan addini exactly gashi an yi shi a tarihin magabata zo suna irin wannan shiriri tan kuma sai ga wasu wawaye daga cikin musulmi sun bi an gano wannan da kyau ko in ga gani sai ka tausaya yanzu so sasin albasar nan almajiran sahabbai ne aka yi masa haka a zamaninsa zamanin da yake da tsarki idan aka yi fara irin wannan zamanin namu da aka kusa hura ƙaho to sai ka sheke mamaki dama yanzu ne min babu aulama ta kadare su haka gani a zamanin abu hanifa fa sai da aka haka fa a zamanin abu hanifa abu hanifa yana da wani ɗalibi sunan shi abu yusuf abu hanifa yana ji da abu yusuf rannan sai abu yusuf ya kama da zazzabi mai zafi abu hanifa ya je gaishe shi ya ga jiki ya tsanani da ya fito waje sai yake magana da kanshi ashe mutane na ji ya ce ya ko shiga uku ya ce wanda nake sa ran in na mutu ya gaje ni gashi zai mutu kafin ni bayan kwana biyu abu yusuf sai warki da ya warke ya kwaso littattafai zai tafi majalisi sai suka tare suka ce mashirmanci daga cikin gidansa ba mashirmanci na za ka ba an kai shehi ne to me zai koya maka kama fi shi ilimi ya yi bu gano wannan bayan nan ya ce kai ne magajin shi to yana zaka nan dai suka matse shi suka ta mai famfo sai da suka famfa shi ya famfu kawai sai koma gefe can kawai sai kafa majalis abu hanifa yana zaune nan cikin jama'a sai can idan shi sai ya hango ga wasu jama'a can kuma kaga dirar kenan yi kun fahimci wannan da ke ku ya ce waya can kuma aka ce ya abu yusuf ne abu yusuf wanne aka ce naka ya ce nan ya zama malami ne aka ce ya ce allah sarki sai abu hanifa sai ya kira ɗaya daga cikin ɗalibai zai ce je ke mai tambaya tambayan ko ita ce ya ce tela ne aka kawo mariga da ya ɗinka sai bai ɗinka daidai da yadda aka yi da shi ba shin za a biya shi kudin aiki shi ya ce duk an san da ya baka kace ba haka ba ne ya tafi ya je sami abu yusuf ya ma abu yusuf tambaya abu yusuf ya ce ba za a biya shi ba sai ce ba haka ba ne kaga wani kalma ne mai kama da tsiwa a'a ba haka ba ne sai ce to ba za a biya shi ba sai ce ba haka ba ne ja ƙariya kake aiko ka aka yi waya ko ka yi ce malam ne aiko ne ba dole faɗi malam ba sai su casa shi so duwanda ka gai irin wannan to wanda ke tare da shi duk ya tsage rani kun gano wannan da kyau ko ba wani wanda za ka kalla ka gan shi da alamar natsuwa kun gano wannan da kyau duk 'yan tsagera za a gansu ga su ga irinsu don Allah ya kwashe maka irin wannan tarkace sai ka gode ma Allah ya jama'a kuna fahimtar wannan to shi ne sai abu yusuf da yake Allah ya nufe shi da rahama sai kwaso majalisin duka sai dawo aka zo aka zauna bayan da aka kare majalisi sai abu yusuf ya daga hannu ana gato halar ya ce mai tambayanka ya ce mutum ne ya kai matela ɗinkin riga sai ɗinka rigan bayan da aka ce mai ɗinka ba shin za a biya shi kuɗin sai abu hanifa ya ce za a tsaya a lura in ya ɗinka rigan daidai shi ne to ya yi nufin sace yajin ne ba za a biya shi ba amma in ya ɗinka ba daidai shi ba ne to wani kuskure aka samu sai a biya shi a gane wannan ka san irin waɗannan mashirmantan sun ɗauka haɗa baki ne ilimi shi ne malam jafar ya ce kana bayani waɗanda ke tsoron ka suna maka dariya saboda baka sani ba ka san babi na ilimi guda sittin kuma ka jalice su ka ɗauka kuma kowa inda ka tsaya shi kuma na shi nan ya tsaya shi Allah maɗauki sarki ya kiyaye ba nawa lokaci ne za mu ji an sa malamai a gidan rediyo mai ta dariya ba iyakan ilimin shi kenan wallahi sannan 'yan ɗaliban da suka kewaye suna ta mai ihu su kuma mai wa kuma ba su kai shi ba kaga wannan abin tausayi ne an gane wannan da kyau ko abin tausayi ne shi yana neman agaji to waɗanda suke ƙasa kuma fa to su kuma suna neman tallafi Allah ya kiyaye don su ba su neman agaji ba daidai tallafi to mala ya ce wannan bayani undur mawkifa ahalus sunnati wal jama'a min ahalul ahwa'i wal bid'a duba littafi mai suna matsayin ahalus sunna wal jama'a dangane da 'yan son zuciya da 'yan bida'a mai stand na ahalus sunna mai manufan ahalus sunna kansu li'akhil fadil dr ibrahim ruhaili kuntuna? yawwa a jizgin farko shafi na 45 zuwa shafi na 46 wa huwa kitabun qayyimun wa muhimmun fi babihi littafi ne wanda yake dararren littafi ko mai mahimmanci a fagen shi kun san muna karanta littafin doktorin ruhaidi ko ya son littafin eh alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal warraddu alaihi fi kitabihi thumma hatadaitu na ganin mun yi karatu ya fi kasar 300 ko Allah maɗauki sarki ya samu dace. Ƙala Sheikh Bakar Abu Zaidin, akwai babban malami Bakar Abdullahi Abu Zaidin, ya rubuta littafi Al-Iftal fi nazariyatul khalti baina dinil islami wa ghairihi min al-adiyan. Wai kana zaune sai a ce an gayyace ka zaka je taro cikin wasu addinai, ka ce to kai mene? Kai ka gama taron cikin naka addinin ne? da har ka girma naka za ka je shiga taro cikin wani addini kuma jaba kuna ganin wannan aikin babu ganganci a ciki eh me ya kai a cewa an kira 'yan ɗarika da 'yan shi'a da kiristoci wa an tara kuwa na neman a haɗa kanku na kasa gane wannan iskancin da fa 'yan siyasa suke ma masu addini renin wayo ne fa wayi 'yan siyasa ba za ku kira jam'iyyar abga da jam'iyyar pdp da jam'iyyar abc ku haɗa kansu ba a masu shugaba ɗaya da sakatare ɗaya da jam'iyya da ofishin jam'iyya ɗaya amma ku kun yadda a duniyan ku a rabu saboda wajen jan kaya ne amma a addini ne kuka mai da addini shiririta bayan musulmi na kallon kirista kafiri kuma har kiyama ta tsaya ba musulmin da zai yadda cewa kirista ba kafiri ba ne babu shi in kuma akwai gaya min shi ko yan dariga sun yadda kirista kafirai ne kana ce ma ɗan dariga kafiri ce ni kirista ne kaga ya da wane ne kafiri to kaga wannan ba daidai ba ne kuna irin waɗannan abubuwan ku rabu da su duk wanda yanzu ɗan izala kana gani akwai ran da ɗan izala zai da ɗan dariga eh wannan ba daidai ba ne abin da ake yi ba ranar da za a yi wannan yanzu izalan kaduna da izalan jos gatunan kun kasa haɗa ta kuma kana tsammanin kirista ba yana ma musulmi kallon kafiri ba ne kuma ka isa ka cire mai wannan a ran shi ka isa abin da yake yi za a haɗa kirista da musulmi waje ɗaya ne ka fahimci wannan da kyau ko a nuna masu mahimmancin zaman lafiya kowa ya san etin ɗin shi kuma ya tsari ba shi ne saddauna ne kowa ne aka ce mu zo manta da bambancin mu ya ce a mu ne san bambancin mu sai mu san yadda za mu zauna tare mun gane mu san me ya bambanta mu a yanzu misali kwarto zai iya zuwa ce maka ka zo mu haɗa kai mu zauna tare da matan uwar wato za a wannan haɗin kai wannan tambayin da ya kawai don kwarto za ka yi mai tambaya ne ka ce to da matanwa ai zai ji kalmar ne kamar na soja kawai ba zaman lafiya kawai kada ma soja ya gaji ya zo ce maka ne salamu alaikum a wannan sai dai ustazai mutumin da zai kalle ka da daddare ce maka good morning kai ka san ba lafiya a wannan wajen kai ka san akwai magana a karkashin wajen da sassafe zai ganka ya ce maka da rana ya ce maka good morning tsakan dare zai daga ce maka sa ba kawai shi kullun safe ne kawai cikin aiki yake raba ta mai lokaci a banza kai na sibiliyar kake mashirmanci da kasar wani good morning good evening good night na ruwan shi da wannan jama kuna ganewa to cewa ake musulmi da kirista ku zo musan bambancin da ke tsakaninmu sai mu shirya zaman lafiya haka annabi ya san da ya je madina ya kira yahudawan madina da kiristocin madina da maguzawan madina aka zauna aka ce musan bambancin da ke tsakaninmu garin duka namu ne cin da zama ya haɗa mu ya za mu zauna zaman tare lokacin da yahudawan banu ƙuraiza suka saba alkawari kun ga yadda annabi ya musu banun nadir da suka saba alkawari kun ga yadda annabi ya musu an yi alkawarin zaman tare ba najeriya ba ne ta saba hada masu bin addinai daban-daban ba najeriya ba ne madina ma haka annabi ya same ta kuma ya tsara yadda aka zauna lafiya lau amma yanzu za ce wai kaka ƙara wa'azi ka ce ma kafiri kafiri kai to ina uliya yawal kafiruna fa ina uliya ka humul kafiruna haƙa duk wannan aka zo kansa sai a ce mi a ce kai ne gwanin wannan da'awar sai ka zo uliya ayyuhal kafiruna me za ka ce wani wakilce su ya mana fasara Allah ka shirya da mu shi zawa lokacin gaga mutum ya bata sai ta baka tausayi an gane to wannan maganin sai gobe za mu zo za mu yi ta bakar abdullahi abu zai zai dan bulgulo mana wani abu ne in ka karanta wancan littafi na shi a al-ibtal fi nazilatul khalqi bayna dinil islam wa ghayrihi min al-adyan zaka sha mamaki Allah malam duk wannan waya ce wai interfaith da ake duk ba daidai bane duk ba daidai bane za a ta rigima da matasa ne kuma a ce wai sun kawo abubuwa iri-iri saboda matashi ya jayo nazarin karatun shi ya dawo kai kuma dan boko ne ba addini ya dame ka ba kai kana ganin ba wai wani abu ne ai kaza kada cikin bayanin ya riga ya hada maka kalmomi guda uku manya-manya wanne da wanne eh kaulasan da fa da ra mun gano wannan da kyau ko zai ce ka kufuru in kuma ka matsa da yi ko zai ce maka kafara Allah kuma wallahi yana da inda zai kare kanshi a cikin shari'a yau ina littafin nan na wannan fatawa dinnan na yan saudiya ai mara da shi ana kun gani yauwa yanzu ga littafin nan salasu fatawa muhimma yanzu a cikin wannan ko ita wannan aƙidan da suke yaɗawa to gaba ɗaya malaman duniya sun ce kafirci aƙidan interfaith da ake yi musulmi da kirista suna haɗuwa su ba abin da suke so in wannan aƙidan ta yi ƙarfi ko to shi ne sai a haɗa hukumomin musulunci waje ɗaya in ta ƙara ƙarfi sai a zo sai a haɗa masallaci ɗaya kawai a ware gaba na musulmi bayan na kiristoci liman na nan yana kira a fasto na cin yana zagin Allah wallahi a to ba gashi ba ai mun karanta a nan ai ta bane na karanta shi gaba daya eh na karanta shi kun gane suke cewa fa innal lajnata da'ima lil buhusil ilmiya wal ifta'i ista'aradat ma warada ilaiha min tasaulat ita wannan kwamitin na malaman duniya an kawo tamboyi barjik wa ma yunsharu fi wasa'il bi wasa'il ilam da irin tambayoyin da ake tura ta internet ta whatsapp suwaye suwaye min ara wa maqala bi sha'ani da'wati ila wahdatil adiyan akan kiran da ake na hada addinai waje da dinil islam dinil yahud addinin nasara hada soje daya wa ma tafarra'u an zalika min da'awatin ila bina'in kuma karkashin wannan ita wannan aqida in ta yi karfi to tana kira akan bina'u masjidin wa kanisa wa ma'abad fi mahidin wahid a gini daya ai coci ai masallaci a wajen boton gumaka a wajen boton yahudu fi rahabin jami'at kuma wannan za a fara yawa ne da ina a haraban jami'o'i kun gani wal matarat da filayen jiragen sama wasahatul amma da wajen shakatawa na jama'a na gaba da haka za a fara in ya karbu sai a kutso wannan abin cikin addini to bayan nan sai da'awa ta gaba shine da'awati ila tibaatil qur'anil karim wat taurat wal injil fi gilafin wahid 3 in 1 in ka je ka sai qur'ani to akwai new and the old testament waje ɗaya an buga su fi gilafin wahid ila gairi zalika min asar hazi da'awa yace kai da dai abubuwa iri-iri na wannan da'awan wa ma yutaqadu laha min al-mu'tamarat da irin tarurruka da ake shiryawa wannan dawa da daura daura wal jam'iyya da kungiyoyi da ake kafawa fi sharqi wal gharbi yammaci da gabashin duniya ku gano wannan da kyau ku to sai kaga wani an kawo cutar ne nan to ga lajina za ta ba da ansa magana da tsomin karanta wannan kasa takwas yanzu matasa zai su karanta wannan sai ce ba daidai ba ne sai a ce manya sun yi magana sun raina su bayan gashi manyan malaman duniya ne suka zauna suke wannan magana na duniya sai kuma malaman unguwanka an kale shi ko mubtada da khabari bai iya sawa daidai kai kawai yake mabarazana dan ya ji ya ji kasa din wani malami dazu ya fi ga kwazo baka ji bai marmaza ya haddace kun gano wannan da kyau ko da abin da ke faruwa ke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum